وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام الله عليكم ورحمة منه وبركاته جماعة المسلمين مجلسنا تسعين الشركة نلتا في سيرة الرسول أولا رانا تتقص جوة محرم gobe kaga tasowa ne ranar azumin tasowa ga waɗanda ke da hali na yi kar musafaci da azumin gobe tasowa amma jibi juma'a a shura wanda shi ne babban ko allah ka ba mu ikon yin haka ɗin tumanin karanta mana inda za mu tashi za mu tashi abdayya idan ba a manta ba mun yi bayani cewa sahabbai sun tafi habasha gun sarki na jashi kuma kafiran maka sun tura mutum biyu ku je ku ce a dawo ku da su karkar da su zaune har suka ba da cin hanci na fato da shi sarki na jashi mai suna ashama amma kuma ba su samu nasara ba domin an dawo musu da kayansu sabai suka ci gaba da zama a can har lokacin da annabi ya gara daga maka zuwa madina sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin habasha ko suka zarce madina kuma an bambanta ba na ba da assignment hijirar farko mun ce mutum na wani hijira ta biyu sai adadin ya fito waɗanda suka yi alkawarin rubuto mana sunayen yana suke alkawari ne ko kana cikin su ko an ce ɗaya daga cikin su matan shi na da uzuri a asibiti da kaga wannan uzurin ne babba kai kana cikin su ka rubuto ka zo da su ta mun ce hijira ta farko da aka yi bayan an ba mu na rasu zama wahayi da shekara biyar aka yi hijira zuwa habasha to mutum nawa ne kuma duk ina sunansu duka zo da su to ɗauki kujera can ka zauna anin ce ka zauna za ka zauna a ƙasa ka fi son haka ƙarfi kenan tun za abinda za a yi ka tashi sai ka gaya mana sunayen mutum nawa ne annabi ya tura su habasha alaihissalatu wasalam a hijirar farko farko tukun lambar ka ba mu adadi mutum ka zane mata ka za maza ka sannan ka gaya mana sunayen sannan hijira ta biyu na faɗi adadin sa ne muna son mu ji adadin sa bismillah Allah ya dacar da mu gaba da
hijira ta farko akwai mutum ana ji kuwa goma sha shida
mutum nawa sha shida
Duran
hijira ta farko akwai mutum goma sha shida maza sha biyu mata hudu daga cikinsu akwai usman bin affan akwai rukayya bintu muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai abu zahman bin utba akwai سهل بن سهل سهيل أخي زيد زينب زهران زهران بن ولي أخي مصعب بن أمير akwai abdurrahman bin auf akwai abu salama bin abdul asad akwai umu salama bin abi salama akwai usman bin maz'ud bin maz'ud akwai ammar akwai amr bin الشيعة الأنيس أقول ليلى بنت أبي حسين أقول آمر أقول أمار أبو صب- صبرة أقول آتي بن عمرو أقول سهل بن بيداء أقول عبد الله بن مسعود wannan ita farko kenan maraji din shi ne siyarwa a nan dubala da albidaya wani siyar nawa waye marubucin siyar sirri sahih Jamil.
jamil sahih jamil na biyun fa albidaya wani haya nawa imam ibnu sahih jamil waɗannan su ne inda ka ɗauko mana waɗannan sunaye na sahabbai da suka yi hijira zuwa habasha hijira ta zama kana iya zuwa ganin na akwai rijiya ta farko a ita ne su kuma mutum sittin da ɗaya eh, sittin da hudu wani adadi muka samu wani hasar na kuna yi tuna wani adadi muka samu asabar da mutum eh kwarai da gaske ya wuce wato kun gane shi tarihi abu ne wanda ke da kowa da yadda ya hango abu din adadin nan wani zai kalli a sun fi haka wani zai ga a adadi wasu kuma sun kasa gwargwadon yadda yani mutum ya kai ga wani littafi la'an lokacin da ya rubuta nashi ya gama tantance adadin jama'a ba. amma dai a zamanmu na baya mutum 83 ne wanda muka karanta a cikin sira a musa to da yake suna da yawa gaskiya karanto mana koda guda goma daga ciki ah, kuma ka ba mu mata koda guda biyar daga ciki na don mu ɗora
matansu guda sha uku maza sittin da ɗaya sittin da ɗaya shi ne saba'in da hudu ke adadin a ciki akwai ja'afar bin abu talib akwai umu salama bintu eh, uthman zaujatu ja'afar kenan akwai amurkudu sa'ad amurkudu sa'ad amma da kace ummu salama da kace ummu salama ai ba ku haɗu ba ba tunda kace bintu yar wayo bintu
ummu salama bintu umais jami'a bintu ja'far akwai amurkudu a a ina zuwa akwai ina zuwa in dai ummu salama kace to ba ba matar jafar kace yan uwa yan uwa.
asma'u bintu umais umais zaujatu ja'far akwai amurkudu sa'ad bin amurkudu sa'id bin sa'ad akwai fatima da bintu sabban zaujatu am eh, a- amru akwai kalib bin sa'ad akwai umaymata bintu qalab zaujatu khalid akwai usman bin mad'un akwai abdullahi wa ab- wa abdullahi ibn jaysh akwai jahsh jahsh جعش أقول أم حبيبة بنت أبي صباح
bintu abi sufyan بنت أبي سفيان ita matar shi abdullahi bin زوجة عبد jahsh الله بن جعش wanda shine gai نعم ya zama kirista waliyadu billah أقول قيس بن عبد الله أقول براء بنت يسار زوجة قيس أقول مجيبة بن أبي فاطمة أبو akwai abu musa al-ashari akwai ukba mini gabba
to wanda shi waɗannan ma siyar da alamin lugara na ibn zahabi da ibn al-bidayatu wal nihaya da siyar da ibn hisham
jami'in to mun gode da wannan kokari naka da kai sauran muna bin su gashi saboda alƙawari su kai amma shi wanda ke da uzuri matar shi ba lafiya muna taya shi addu'a Allah ya ba ta lafiya Allah ya sa zama ciwon ka fara gare ta kuma ga ta ba ta sauki insha Allah ta'ala Allah mun gode kwarai da gaske ga wannan imanin kai muna bin bashi tsaron da ga wani su su kawo mana to malam bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الطيار at-tayyar جاء وأنا قوم لقد الطيار.
رضي الله عنه akwai sahabin da ake kiran shi abdayya mai tashi ina ya samu wannan lakabin saboda da aka je yakin mota shi ke rike da tutar annabi muhammad sauran kafarai sai suka sare mai hannu ɗaya da ke rike da tutar bai ci hannuna hannuna ba a sai dai shi ba zai iya bari duka ta fara ƙasa tutar muhammadu rasulullah sai ya cafa tutar da hannu hagu sai suka sake tsara hannu a zama bai sai rungun tutar aka suka yi ƙasa wannan hannun shi biyu da ya rasa annabi ce allah ya musanya mai da fuka-fukai yana tashi a aljanna shine Ja'far al-Tayyar the flying Ja'far har Ibn Umar yana kiran ɗan shi Ibn al-Janahi ya kai ɗan mai fiffike biyu da yake fiffika sha'anin ubangiji sai shi bi shi sai mutunta kimantar dokokin sai ki Allah ta ba mu iko to shine mawallafin ya sanya ma matashi shi yanzu nan abdayya ci gaba جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه shi dan sayyidina shi shi dan uwan sayyidina ali to zaka ce ali ibn abi talib shi kuma ja'far ibn abi talib aqil ibn abi talib yana da kuma ainihin ummu hani bint abi talib ramtu wanda ummu hani ba sunanta bane ainihin sunanta khatim wato asalin alkunya ne sunanta ummu hani ci gaba
ولما ازداد العذاب اذن النبي صلى الله عليه وسلم في انطلاق الهجره الثانيه الى الحبشه lokacin da azaba ta yi azaba tsanani ya yi tsanani sai manzan sassalama ya ba da umarni ya ba da izini to ku yi hijira ta biyu ko tafi habasha
وفي هذه المره هاجر من الرجال ثلاثه وثمانون رج- رجلا da magana ta zo ko a wannan karo wani karo ke nana na biyu mutum 83 ne suka yi ba shi ko sos ɗin ɗanwa da ya gaya mana cewa mutum nawa 61 ce o duka yawa to to dama ana samun wannan kamar da na faɗa a ainihin sha'anin tarihi amma magana mafi rinjaye a la'alla shi wancan abin da ya faɗa domin limamun zahabi yana da takakaifi kwarar da gaske a cikin littafin sir alamin nuba da shi da sir ba haka shi ma ibnu ibnu kathir cikin albidaya wan nihaya ala kulli halin yace mutum a mazaje su 83 mhm وثمان عشرة أو تسع عشرة عشرة امرأة ماتا من الصغار.
jami'in mata goma sha takwas ko sha tara banda yara ƙanana yaransu ba sa su alisafi kuma yana zai yi mutum ya tashi ya je da gidan shi a ce yara su ne shi rafton fayi Sun kai ɗari da ɗaya kenan ko- kai adadin su ba a hijira ta biyu na وكان من المهاجرين في هذه المرة جعفر الطيار to a wannan hijira ta biyu cikin waɗanda suka je akwai ja'far at-tayyar at-tayyar na ce da kuma mai tashi yan جعفر بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى dan الله عليه وسلم bakkan manzon Allah ne wane ne ammi rasulullah shine Abu Talib na'am ولما وصلوا إلى النجاشي في أمن وأمان وسلم وسلام عز على المشركين أن يجد المسلمون المهاجرون مكانا آمنا مستقرا سالما to lokacin da suka isa Habasha an gane ko fi amnin cikin tsaro wa amanin da natsuwa wa silmin da zama lafiya wa salamin da aminci wannan abu sai ɓata makafar makai sun bar maka sun tafi habasha kuma sun samu kwanciyar hankali da natsuwa to ba za mu yi ba kamar da na ba ku labarin a jimilce za mu koma bayanin kenan da ke
عز ال- عز ال- عز على المشركين أن يجد المسلمون المهاجرون مكانا آمنا مستقرا سالما shi ne magana فاختاروا داهيتين من دواهي الأرض sai suka zaɓi dahiya ta kanka ce dahiya mutum mai tsananin wayo shi ne dahiya misali mughira ɗan shuba ana ce da shi dahiya tul'ar sarkin wayan larabawa dahiya to sai mutanen maka suka zaɓi mutum biyu kuma na gaya muku sun su ba su ne suwa عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة suka zaɓi amma قبل مسلمة jami suka zaɓi amur bin al'as kuma wanda ya buɗe egypt ya ci nasar da yaƙi ga musulunci ne amur bin al'as shi ne gwamnati na farko to a lokacin yana mushriki da musulunta ba sai kafar maka suka ce amur bin al'as kai da abdullahi ibn abi rabi'a ko tashi ko tashi ko je habasha ku samu ki- sarki da jashi cewa a dawo da waɗancan yara kuma sun wannan ne kafin su musulunta na
وأرسلوا معهم الهدايا المستقرة madama suka aika musu da alhadaya almustaqrifa kyaututtuka masu jan hankali an gane ko suka ce ku riƙe wannan kyautar idan kun je ku ba fadawa a matsayin cin hanci. na gaya muku fatu da Mhm.
والرشاوى العظيمة الجسيمة للنجاشي ولمخالفته da kuma rashawa manya-manya aljasima a banar jashi da kuma babarika ne shi idan ka ce ainihin babarika da yawa ke guda ɗaya doktorin wato babban matsayi ne wannan mutum zai ke a cocin su alimaisu kamar ka ce dik نعم.
misali yana
وبعد أن ساق وبعد أن ساق الرجلان تلك الهدايا إلى البطارقة وزودوهم بالحجج والبراهين التي يطردون بها أولئك المسلمين na كان أخوف كان أخوف ما يخافونه أن يتكلم المسلمون أمام النجاشي لأن كلامهم كالسحر كذا زعموا
to shi kenan lokacin da waɗannan mutum biyu amur bin al'as da abdullahi ibn abi rabi'a suka tafi da kyaututtuka zuwa ga waɗannan manyan malaman coci fadawan shi sarki da jashi ko? ba wannan tafi ba sai su kafaran maka suka ce ku ce kaza ku ce kaza shine wa zawwaduhum bil hujjat suka ba su makami ne ba mai- makami ne yake ba, hujjoji da za su gamsar da najashi a dawo da su allati hujjojin waɗanda su ne ya furdo na biya walaikul musulmi za su iya koro musulmin a ce su dawo gida makka ko kuma najashi ko kuma habashi ba gudun musulmi وكان أخوف ما يخافونه أن يتكلم المسلمون أمام الجيش سنة لمكة كافر مكة سنة مسلم abinda suke tsoro kada musulmi a ba su dama su yi magana a gaban da in sahabbai za su yi magana waɗanda suka tsoro a dawo da su maganarsu za a rushe ta za a wargaje za a baje ta suka ce karkubar da Allah sai daga ga wannan kyautar in za su magana ka kwabe su ya za ku magana ne wannan ka kawo karata ka ce ban yi daidai ba ya kamata a bani dama in kare kai na ko failure da ake ce ba ka suka ce karkubar shi magana saboda sun san maganar su dole da jashi zai nasu to kuma plan din su zai wargaje na'am وبعد أن اتفقت البطارقة أن يشيروا على النجاشي بإقصائهم حضر أي عمرو وعبد الله إلى النجاشي madalla wa ba da an tafaqat al batarika an yushuru to shikenan sai suka zauna to yanzu dai in muka je gun sai ga eh kawai ku ce da shi kar ka saurare su Allah kore su ko saboda da amma su sani suka zauna suka yi mitin ai kawai da mun je mu ce da shi ya kore su bisa la'akari da bukatan waɗannan ambasadoji na ainihin mutanen guda biyu emissaries da amur bin al'as da kuma shi abdullahi ibn abi daga ba su musulunta amma kafin su musulunta ne suka je yin wannan ah, aiki mara kangaro na وقدم له الهدايا ثم كلمه suka ba mu jashi kyaututtuka sannan suka yi nuna ana cikin wannan lokacin ne sai ga amur da abdullahi su ga gudun da shi suka ce da kai da aka ce ba wannan na kai na
ثم Let's go to the كلمه sheep.
فقال أيها أيها الملك ayyuhal malik aiko sun kira shi da wato sarautar shi da yake zuwa yanzu ka san kuma mai yake zai ka kira shi da ka ce mishi ba excellence ko honorable karfiya da suna kawai tsirara ba da ni ko to sai kira shi da suna na sarauta ya ce ayyuhal malik na إنه قد ضرى إلى بلدك غلمان سفهاء
kaga abin da suka fara ta ya kai sarki wasu yara ne wawaye ba su da suka ranka mutum tamanin da uku zama wawaye sabon manzan Allah kaga ne a san wawan ko ko kwaya biyu waɗanda suka kwamfaɗi wahayi daga bakin manzan Allah su ne wawaye to amma ne haka suka ce wasu yara hilman bawa ai atau sun zo majalisun da ko ƙasarka su faha masu wauta na فرقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك
sun bar addinin iyayensu ba su kuma shiga addini ta gane wani kamfen ne don su fara ɗora musu laifi sun bar addinin kaka da kakanni da suka zo ne kamata su shiga naka ce musu ga addini a ga suna kintsa ma kansu gindin zama don a ce eh lalle ba ku da kirki ya kamata ku na
وجاءوا بدين ابتدعوه لا نعرفه نحن ولا أنت sun suka zo da addini sabo ba mu san shi ne kai ma ba ka san addini ba yana a za ku wannan babban kewa ku kyale shi mana in bai sani ne ba na'am وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قوم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم فهم أعلم بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتبوهم فيه saboda haka muna son mu sanar da kai manyan garinsu a can ina ke nan makka su suka aiko mu zuwa gare ka ya kai sarki iyayensu shi ne aba'i wa amani da babbanninsu uncle uncle an shi ne amani wa a sha'iriyin da shugabannin kabilansu sun ce mu zo gare ka littarun dahun ilayhi don ka mayar da su zuwa gare su kamar da su susuwa zuwa gare su susuwa madam abinda muka zo gaya da kenan ya kai wannan sa
فهم me yasa أعلم بهم hau alamu biyun عينا saboda ai sun fi kowa sanin su eh wanda dan gidan wanda dan gidan wanda sun amai da su kawai na'am
وأعلم بما عابوا عليهم kuma وعاتبوهم فيه madalla zargin da suke mutu sun fi kowa sanin aibata su da suke ka tura su gida kawai Ko?
قالت البطارقة to kunga kunga kunga mutum biyu ne suke wannan magana ko amuru da abdullah suka gaya mu to bari ku ji su ba tsarika su waye ba tsarika malaman coci yan fada da su an riga an gansu tun a waje ko ba ko an gansu ai kun san ganin to yanzu ga abin da za su ci
وقالت البطارقة صدق أيها الم- wallahi ya kai sarki sun yi gaskiya gaskiya suka ba ka gaba da ba tambaye ka ba sadaka mutum nawa kenan sadaka mutum nawa sadaku sadakna na na mu maza sadaku ne gaskiya to sadakna fa صدقت صدقت صدقتما ماذا كما ذاك ايتي da mata biyu sadaqtuma maza biyu masu sadaqat sadaqtuma wanda da su haka arabiya ce kowane lamiri yana da inda za ka kai shi to sai su waɗannan batarika suka ce sadaqa wallahi sarki sai gaskiya abinda suka waɗannan gaskiya ne an gane ko
فأسلموا إليهما kawai ta tura ƙiyarsu mai nasu kawai gida shi ne fa asali na فليرداه إلى قومهم وبلادهم in suka koma za su kai su gidan iyayensu da kabilinsu muna ba da shawara
ولكن رأى النجاشي أنه لا بد من الوقوف على الخبر to kaga da najashi za mu ce radiyallahu anhu
نعم mu ce نعم me dalilin نعم نعم.
ya musulunta sahabi ne sahabi ne
sun ce sahabi
to kai mai kashi gaba tana da shi madaka da shi ya gaskiya da wasu ce sahabi ne mu a wurin sahabi ne tun annabi ya mai sallar da ba na gano ba annabi ya sallace shi Allah ba shi ne salatul arabtum sadaka rabbi Allah to kaga da jashi da ba mutum ne nutsatse ba da sai ce to kai ku bar min kasa ta to kaga sai aiki da ayar qur'ani ko da dai kila bai ma san aya a lokacin ba shine in ja'akum fasiqun bina bi banin tabayyan ku yi bincike to sai ce sai na sai na bincike hakikanin labarinsu to ai abinda suke tsoron ke wanda suke gudun ke ka aka ga wannan jalli an gane ko Mhm.
والجمع بين أطراف القضية sai ga dole sai ya tattaro duk hujjoji ya ji ta bakinsa kun zo kun yi ƙara sun yi kaza kaza sun bar addinin iyaye ya kamata ya ji ta bakinsu shi ne adalci na'am فأرسل إلى المسلمين ودعاهم sai ce فحضروا ku zo na neman ku a shi dama an riga su zuwa fara an je an ƙara ground work na makinci ya ce ku zo ina neman ku fahadaru sai suka su suwa madalla
وكانوا قد أجمعوا على الصدق كائنا ما كان to an ce da labari da sun kina neman sun dan sun yi wani irin dan tsoro suka ce ne na ku da tsoro ku je ku faɗi gaskiya duk abin da zai faru ya faru ba abin da zai kubutar da ku illa sun na فقال لهم النجاشي
da suka je sai na jashi ce musu
ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم wai wani addini ne da kuka yi barambaran da addinin kakannin za ka zo aka gaya ne yana neman mai kenan بيان bayani ba da an faɗa ba ne kawai ya da gini a kai sai ce ma haza din alladhi farattum bihi qawm wani addini ne wannan Mhm.
ولم تدخلوا في- به في ديني kuma ni ba ku shiga nawa addinin ba shi menene mai tasiri wannan mutum me mai tasiri wannan mutum waɗansu ai ba su faɗa sun bar addinin mutanen su ba su shiga naka ba to amma shi ya faɗa ne yana neman ƙarin gaske amma bayaninsu shi ya masa jagoranci wajen yana tambayar shi na'am ولا دين أحد من هذه البلاد
ba ku shiga addini na ba in ji shi ko akwai sauran addini duk ba ku shiga ba Hmm? menene haka
قال جعفر بن أبي طالب to dama رضي ka- الله عنه.
ka- kafin su zo sun nada jafar a matsayin kakankinsu ta ce kai za ka yi ba ta ce na karɓi matsayi haka tsari yanzu ko wuri aka ce za ku tafi akwai tattaunawa ya kamata ku yi jagora yana daga cikin abin da ke damun wani lokaci rashin tsari kaddara a ce ana son a gan ku a gun wani mai mulki ko tattaunawa ya kamata ku zaɓi waye cikin ku ke da fasahar da ba zai ba ku kunya ba ainihin wani kai za ka yi magana kanka in abubuwan kuma na da gaba iri-iri kai kai magana kanka ba tsaya kai amma ku je wanda na ce kai ba haka ba ne a gaban su sai ku yi a ba haka ba ne kun kunya ta kunya ku tsaya ku tattauna matsalar ku sosai sannan ku jibinta mutum ɗaya cikin ku da ke da fasaha da iya da tsari to da ka suka nada jafar dan abu talib a matsayin mai kakakin su na وكان هو المتكلم عن المسلمين ka gani dama shi ne mai magana a madadin musulmi sai ya ce أيها الملك to ga magana shi ku ji me shi ayyuhal malik ya kai sarki ya mutunta shi yawwa ya kira shi da suran sarauta su ma haka suka faɗa yi mun faɗa
كنا قوما أهل الجاهلية ya ce mu mutane ne ma'abota jahiliya kuna zaune cikin jahiliya muni wanda ce da ke jahiliya a manka ke zage akwai cin moshe aikata barna giya suna shan ta. yaƙi sai a shekar ɗari ana yaƙi uba zai mutu kai ko na mutu akwai bashin ɗaukan fasa yaƙi a kan ka gida kare kuma mutum ya mutu bar mata kawai wani zai yi ya jefa mata zane a wuya yana mace to ta wacce har suna gadon mata a gaje su yadda ake gadon kuɗi kuma gumaka so suna da gunkin lata da manata da uzza da hubal mutanen ƙa'id suke da gunkin lata wasu gumakan masu kan yi su ne da gurasa wanda ya gunki da gurasa in yaji yin masu bantaro ya ci allah ji ne kai annabi ana wasa a rudu billah an gane ko to shi ne jafar ya ce ya kai sarki mutane ne mu muna cikin jari muna bauta ma gumaka ba ma bauta ma ba ma bauta ma Allah. gunki muke bauta kaga yana mai bayani kaga haka ake bukata ya ɗauko abu na tarihi saboda nujashi ya sami cikakkiyar ma'anar wato abin da zai faɗa na kare arabtun bai ونأكل الميتة mushi abincin mutum suke a matsayin kanar musulmi ai mushe ma kazan ba ma ka so ka kai shi ko duk dabban da ba a yanka ta ba kaci mai kaci idan babur ya bige rago ya faɗi farar zai mutu sai aka ci wuka-wuka a yanka shi mai kuka ci ku faɗa mana nama wani iri Eh? kaga mashin ne ina ba da misali yadda kira ko irin bugun da ba zai tashi ba. bisa dukkanin alamu zai ne sai ka ci jama'a huka huka huka aka yi tashi yau mushin tashi kwarai kuma mai dalili na saboda Allah ce hurmat alaikumul maitatu wad dam sannan kuma a cikin a cikin suratu al-ma'ida yace wal mutaraddiyatu wal mawqudatu wal naqish al mawqudatu ita ce wanda aka dake ta dukan da wallahi ba za ta rayu ita ce mawquda al mutaraddiyatu kuma wanda aka zuro ta daga katotun bene aka jefo ta ta wargo ta karye wuri bayan kayan ka kayan ka wannan ƙiyatu rago da rago suka yi kawo ɗaya ragon ya fi ƙaho mai ƙarfi yadda ki ɗaya ɗaya malin sauran shekaru jama'a wuka-wuka ba zai hasarar rago na ba ku yanka idan ka yanka ka kashe. kuma duk abin da zai kashe mai rai akwai dukan da ƙarƙari ka ba shi minti sha biyar wallah bai kashe ɗaya ce yau kasan sai dai ba Allah kyauta kawai a baya abinda aka ce Allah gyara a ƙauye sai ka ga baburi ko keke ya kada rabo ana jama'a wuka wuka wuka shar sai ga ayi a ya sa ka kunya Allah ya gyara arabtu to saboda haka ya jama'a ah, sai ce yace aikin mu kenan abinda muke yi bautan gumaka mu ci mushe in ji waƙi wannan magana a gaban wa raddi kan maganan wa da wa da kuma abdullahi ibn abi rabi'a madalla na ونأتي الفواحش yace kuma duk alfasha aikatawa ne wannan ba ba ki ba ma dadin ji abin da suke a zaman da babu yace to haka muke fa haka muke me ya faru ونقطع الأرحام duk zumunta ya yanke ta ne ba ruwan mu da zumunta.
ونزيق الجوار makwabtaka ba ta da kyau tsakanin mu.
ويأكل من ويأكل القوي مما الضعيف mai ƙarfi abincin shi mai rauni haka muke
فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا لا أعرف نسبه ce haka muke a wannan yanayi har Allah ya aiko Allah ya aiko ya ce shi ne ya yi da'awar annabci da kanshi Allah ya aiko ya yi magana ya ce muna cikin wannan hali har Allah ya aiko mana waye ce rasulan manzo minna daga cikin akwai inda Allah ta'ala ya ce manzana daga cikin mu ne tana aya min anfusikum mun zo muku min anfusikum daga cikin ku a wata qira'a min anfasikum daga mafi tsadan ku ga wace anfusikum cikin ku yake ba quraishi mutumin makka kun san tushe shi ba ba ko bane hmm? kuka ce min anfasiku daga mafi tsadar ku saboda salsalar manzon Allah suka ce cikin makaranta akwai wanda kiran da min anfas kana cikin kira'a saba'iyya arabtu نعم tayyib sai ce to manzo ne daga cikin mu na arifu nasabar mun san nasabar shi nasaba ita ce salsalar duk mutum ya kamata ya san nasabar shi ka ce ke dan wani ne bin wani bin wani abu muhimmi ka taɓo sai sana saboda ai ake dan aure ne alhamdulillah kana da table na salsala kai alfahari da wani domin allah ya nuna mana cewa shi ya yi mutum daga ruwa ya sanya shi da nasaba وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله من نسبا وصهرا وكان ربك قديرا سبحان الله sau mutum ya faɗi nasaba ne kuke to wannan manzon ya kai ba sarki mun san nasaba shi na
وصيقه ko mun san gaske shi وأمانته mun san amana shi وعفافه mun san kamun kai shi subhanallah sirkahu amanatahu afafa wanda ya samu wannan ai ya gama samun yau mutum ne mai gaske har suna kira manzala muhammadu ne al'ani saboda mun san gaske shi فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده sai ya kira mu zuwa ga Allah don mu kaɗaita shi kuna ɓarnin shi ɗin lamirin waye lamirin waye Allah wanda za ka ce mazala ake mazala ba abokan shi shi ya kira mu zuwa ga Allah don mu kaɗaita shi Allah da kuma bauta mishi shiwa da Allah azza wa arafto
ونصلح ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من كتب دونه ومن ونحن ونخلع ما يوم.
ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان ونخلع mutumbuki mu cire mu yi watsi da duk abin da muke bautawa an gane ko mu da iyayenmu na daga duwatsu da gumaka ɗayansu ba in ya ga dutse na ƙyalli ya burge shi kawai sami da shi Allah bauta ce kawai in ya zo ga wani kogi ruwa na zuwa ban sha'awa sai mai da shi gunki haka za ka gani ko a afirka nan ana sa za ka gani ga wasu yankuna na kasashe suna bauta mashi har yanzu kuma ya ce to abin da ya kasance to na وأمرنا بسلك الحديث shi wannan manzo namu ya umarce mu da gaskiyar magana zai magana mu yi gaskiya ɗaya kenan وأداء الأمانة duk amana mu sauke biyu kenan وصلة الرحم ya umarce mu da sada zumunta uku ke وحسن الجوار ya umarce mu da kyautata makwabtaka kuɗi ke والكف عن المحارم والذنوب ya umarce mu da kamewa gabarin duk abubuwa haramtattu biyar kenan ونهانا عن waddima da zubda jini ya ke ya ce mu bari نعم.
ya kai da zashi ka ji wannan manzo eh, abin da ya zama da shi yana ba da bayani Mhm.
ونهانا عن الفواحش ya hane mu gabarin alfasha alfasha dukkanin laifi kazantacce da yake kaga zina alfasha ce luwafi ma bihu a uzbilla barna sata ya duk wannan ana alfawa to duk ya hane mu gabarin aikata
نعم. وقول الزور ya hane mu da faɗin ƙarya shine zo an gane ko نعم. وأكل مال اليتيم ya hana mu cin dukiyar maraya waye maraya wanda uban shi ya mutu bai kai shekarun balaga to kuma Allah ya ce masu cin dukiyar marayu ba su ma yarda kiyama za ta tsaya dan ya ce ara aitan ladhi yukazzibu bid-din fa zalika alladhi yad'u yad'u wanda suke hankali shine yad'u yawma yud'una ila nar jahannama da'a عرفتم طيب سورة دي هنا موانا
وقذف المحصنات لكم جيفا ما تايين كتنغن تتو المحسن قبل كما تمي مشنتي مي كامل كي كتومي كلا ممونا ايكي سكيوانا مجاب مجاب كلا اي كاروت كي wadda mun ka ɗauko mutum ka hanyar wuta eh an gane ko wallazina yarmuna al-muhsinat da gairi maktasab wanda suke jifan mataye katangantattu ko kun hukunci to yace duk annabi ya haramu da nan abubuwa in kuna lissafi ya ya lissafa awa guda nawa kenan har kusan ya wuce to
وأمرنا أن نعبد الله وحده ya لا umarce mu نشرك به شيئا.
bauta ma Allah shi kadai ya sara babbar magana anna abudallaha wahdahu zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wannan ita ce kalmar shahada ni na tabbatar ba macancancin abota mai da cancanta sai Allah kuma shi kadai mutum yana iya cewa "Ai, Allah zan bauta ma amma bari mu shigo da wasu la shi kadai shi kadai shi ne gundaren ku ji ya umarce mu da haka.
وأمرنا بالصلاة kuma والزكاة wannan والصيام manzo ya kai sarki ya duk wanda magana waye ya umarce mu da yin sallah to wa zakatu da ba da zakka wa siyami da azumi
فعدد عليه أمور الإسلام kai أمور aiki الإسلام ya dai masa lissafin abubuwa da musulunci ka to haka ake bukatar mutum mai fasaha akwai lokacin da ake bukatar bayani za ka yi kan gaba da magana a dunkule akwai lokacin da ba a bukatar kai doguwar magana ka bar a dunkule ya danganta ga abin da suke kira circumstances ya ana tuhumar ka kai ne ka zo ka bata ainihin gonan nan ba ta tafiya nan da gonan kara da misali to tun da mutuncin ka ne aka tafa to dole ka yi bayani daki daki da ka ce ba haka ba yadda ka zaki ga shi amma idan ka ce a ba haka ba ne faɗa ka ce ba ruwa na a a ya zama kudin da ke akwai abin da ke bukatar yi yi so detail akwai da kuma baka bukatar to shi nan ja'far mahallin ne ne ne ibn dakin saboda an tome su da mugun abu sun kirkiro addini sabu musulunci ne sabu ba su shiga addini addini kiristanci to kuma sannan ballanta na sarkin ya ce to wai me yasa kun bar addinin kakannin ku ba shiga na ba to kaga ya zama dole yi bayani daki ne daki na'am فصدقناه وآمنا به saboda haka tun da ya zo mana da wannan fasaddaqnahu sai muka gaskata shi sai muka suwa gaskata shi shiwa muka gaskata shi wa amanna bihi muka kuma yi imani da shi Allahu akbar
واتبعناه يا- يا.
على ما جئنا yaya barin tambaye ina ma a ce kana wurin inda ka yi jami'a a lokacin kana da bayanin da za ka yi sama da wani za ka ce a yi yamuzi a tada falon ayi rigima ba mahallin abin da tun da lokacin bayani ne sai to daki dake haka wani sai ce kuma ne واتبعناه على ما جاءنا به من دين الله muka kuma bi shi kan duk abin da ya kawo mana na addinin Allah
فعبدنا الله وحده فلم muka bauta نشرك ma به Allah shi kaɗai ba mu yi shirka da shi ba وحرمنا ما حرم علينا muka haramta ma kanmu duk abin da wannan annabi ya haramta mana وأحللنا ما أحل لنا muka halatta ma kanmu duk abin da ya halatta mana
فعد فعدا علينا قومنا to ya kai sarki ka ji halin da muke ci fa'ada me علينا قومنا sai mutanenmu ga wakilansu guda biyu fa'ada kawai sai suka fada mai duka na duka har kashe buhari na gashi kuma ina ina nada ina da kaifin fahimta ya ji duk abin da ni ya fi take da fa'ada alaina kawai kawai suka kai mana farmaki sun yi saurari na فعذبونا suka azantar da mu
وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة suka الأوثان fitine mu dole dai mu bar tauhidi sai mun koma shirka dole har sai da dare annabi na cikin ka'aba wata rasulunsa sabai suka ci ya rasulunsa yanzu ba za ka roƙa mana Allah ba ka roƙa mana ka gane da muke ya ce ku yi haƙuri wallahi cikin waɗanda suka gabace ku akwai wanda aka zo aka same sha zarto akan raba shi da ɗaya ɓangaren shi ya faɗi da ya faɗi a kan musulunci amma wallahi bai ja da ba sai kuna da gawa lokaci na zuwa za a bauta ma Allah mutum ya yi tafiya daga sana'a zuwa hadramaut kalli nisan a yanzu a dokan jeji baya tsoron kowa sai Allah to yanzu ga yawan a maka wani gida ne ke da kurkushin kafirci kuma to amma a farkon musulunci ina ne ke da musulunci sai ka ce ba kiran sallan ma abu tutu ake a ɓoye Hmm? ya Allah to na
عن عبادة الله تعالى وأن نستحل ما إيه.
كنا نستحل saboda sai suka matsa mana wai mu mu daina bautan Allah mu koma zuwa ga bautan shirka hmm? mu halatta abin da muke yi na daga miyagun abuwa da kafin da sai mu koma kan gaba an fito da mu daga duhu mu koma kuma duhu
فلما طهرونا وظلمونا lokacin da kaharuna suka nuna mana rinjaye sun fi ƙarfin wa zalamuna suka zalunce mu mai muka yi وضيقوا علينا suka kuntata mana rayuwa muka kasa samun nasuwa وحالوا بيننا و- وبين ديننا suka shiga tsakaninmu da addini kun tuna ibnu dabin kun tuna ibnu dabin da shi sai na wato abin ba yana karatu ba kuma matan qurayshawa suna sauran shi me suka ce da shi to ka daina to shi ne kuma duk sun mana wani Mhm.
خرجنا إلى بلادك kaji da muka gamu da wannan bala'i kharajna sai muka fito ila izuwa ga biladika kasar ka ya kai sarki kaga dole shi dadi oke duk duniya kasar ta kuka ne o ni ni ne host din ko kai ake maka haka ba za ka ji dadi mutum ne aka fafaro shi wallahi mutane sun kwanta tare sai na gaba irin samu natsuwa sai gidanka kuma kana da halin da ba shi masauki don Allah ne yi mata na? sai ku taimaka mishi inda ba mugu ba ne sai ka ce wala babu komai ka a halin wasa na ba Allah ka ba mu iko آمين.
na واخترناك على من سواك muka zaɓe ka muka bar kowa kada mun zo garin ka mun zaɓe ka sama da wani ka ya zai ji malama ورغبنا في جوارك muka yi kwaɗayin zama a makwabtakarka
ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك ƙaunar mu kar a zalunce mu ƙarƙashin mulkinka ya kai wannan sarki ya faru ya isa da su na
ف- فقال له النجاشي to da yi wannan bayani kuma su to ai dama abin da suke tsoro kenan kar su yi magana kada su yi magana to abin da ke damun su kar su tanka kai ba zai yi ba ka hana mai baki magana nan shi da ya ji wannan sai ce ne هل معك مما جاء به عن الله من شيء؟
ko kana da wani abu da shi wannan annabi ya tafi da shi daga gurin ubangiji ba ka ce Allah ya kawo shi ba dole yana da abin da ya kawo da shi waye wannan tambaya ɗin me ya ce ba su ne ba da lokaci
فقال له جعفر jafin ce da shi na'am ƙwarai ina da abin da ya taho da shi daga Allah Mhm.
قال له النجاشي sai ce da shi فاقرأ عليه karanta in ji to tambayar ita ce yana jin larabci ne da shi yana jin larabci ina son ku hararo na jashi ai habasha ce ba kasar larabawa ba ce yaran su shine alhari allugal alhari a halin to su kuma daga abin eh to ai akwai hanyar da suke communication tun tun tun tun tun tun kuma suna da masu musu tafinta a wannan lokacin kuma suna da makwabta yanzu in ka tashi daga ethiopia zuwa maka duka duka awa biyu sabanin mu daga nan daga kano suna da makwabtaka na kwamfi da kwamfi kun fahimci sun haka sai ce kana da wani abin da wannan manzon ya taho da shi ce e karanta ne ce
فقرأ عليه صدرا من كاف ها يا عين صاد na gaya muku wannan a baya ko sai ya karanta masa farkon suratu suratu mai kenan maryam ka ha ya ayu ne sa harufa nan ka ha ya ayin akwai mai uku wannan alif la mim akwai mai biyu ha mim akwai mai ɗaya صاد نون قاف akwai ne biyar amma gaba biyu wacce ke hamin gaba ce ayin sin ka subhanallah to muna son mu ji domin kai karsa mana wannan ɗan kaɗan ɗin nan sai sai mu وهذا يدل على فقه عظيم وفهم كبير to kaga wannan bayani na Ja'far da nasuwar da najashi na sare shi shi ke nuna maka fiqhu fahimta wanda yake babu irinta to daga nan zamu ji inda najashi ya dinga kuka da yi wannan karatu insha Allah wannan sai gaba ta gaba in Allah ya raya mu cikin ikon shi da hukunci shi Allah ka ƙara ma annabinka salama ka ƙara ma addininka ɗaukaka ka ƙara mana lafiya mai amfani ka ba mu fahimtar ilimi mai amfani ka ba mu ikon karanta littafin ka ba mu ikon kiyaye shi marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya duk ka ba mu dukkanin marasa lafiya sai wanda Allah ya ba shi Allah ka ba mu dukkanin mu Allah ce fatattu ne sai wanda Allah ya Allah ka shi ita dukkanin ku matalauta ne Allah ka wadata ko da ka Allah ka kare mu da lafiya waɗanda suka rage mu daga Allah da iman Allah ka ji kansu amin za mu tsaya in Allah ya yarda a, za mu ɗora wadanda muna son mu ɗan ƙara wa karatun ka da sauransu amma shi tarihi ba ka yin shi far kana bukatar ka bi daki-daki domin na tabbata tun daga fara karatu na awa da dama da suka koya ga wasu inda kana wata majalisun ne kasarsu za ka iya tsaya ka yi bayanin tarihin annabi da kuma dalili da hujja a kusurin irin wannan karatu shi ne ka rike alƙalami abinda ka ji baka taɓa ji ba ba in ba ka ba ya kuɓuce maka shi kuma karatu yana bukatar abu biyar farko ne suwa kasuwa kuna jina na biyu rubuta fa'ida abinda ka samu na karatu ka rubuta shi na uku muzakara reversing your note kai ta bita aikin ga ɗalibai lokacin jarabawa ta zo gana ta karatu wannan maimaita karatu na da matuƙar tasiri wajen zonar da shi karatu na hudu daga cikin abin da ke taimaka ma karatu ka karanta da shi har ka samu ilimi ka bar shi a'a karatu in ka rike shi ba karanta mutuwa yake karantar da shi alkhairai ne ta sannan kuma na biyar ka kashe dukiya wajen harkar ilimi na sha faɗa iyaye kan ku taɓa jin zafin kashe ma 'ya'yanku kuɗi wajen karatu in dai karatu na gaskace ne in dai da hali to karka ji damuwa kashe wallahi ne ta ba ba wani ce no sacrifice is too big in educating your child babu wata sadaukarwa da take da girma da za ka yi wajen ilmantar da yaro musamman so ilimi na da waɗannan abubuwa guda biyar اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت يا رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته